aljannatu aljanna lillazina ta tabbata ga waɗannan da aka yi suka kyautata bil imani da imani wajen ya da haka ƙari iya nazari ita ƙarin na shi ne kallo ilayin zuwa ga ubangiji ta'ala maɗaukaki kama shi hadisi musulmin kama yadda zuwa cikin hadisin musulmin wala ya rahaku zuwa wa muƙatirun wato baki ba zai lullaka fuskokinsu ba wala dillatin ko bakin ciki wala ya ka waɗannan ashabul jannati yan aljanna kenan kuma so na masu dawama ne fiya a cikinta Allah ya samu cikin
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم إبعا من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون walillazina kasabu kasabu sayyi'at hakanan wanda suka aikata munana cewa ai amilu suka aikata shirka shirka to suna da jaza'u sayyi'atin mummu wato sakamakon mugunta bi misla irin wanda suka yi wata rahakum billatin bakin ciki zai lullaka huskokin su ma lahum min allahi min asim wani mai kiyayewa ba su gare su daga azabar ubangiji ka annama in an masa haka sai ka in ka gan sai ka ce ka annama ogusiyas wujuhu sai ka ce an lullaba ma wato fuskokin su kida'an wani yanki minan laili na dare musulman shi kuma daren mai duhu ulai ka waɗannan ashabu nari yan wuta kenan hum su kalibu na masu dawama ne fiya a cikin su Allah kiyaye
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وذكرتنا يوم نحشرهم كل ذا متارى سائل خلق هلتا جميعا باكي بينكم ثم نقول سنة متى للذين أشركوا waɗannan da suka yi shirka makanakum aiku da zumturin zamanku an tunku saki da saki ne li qalilil mustatiri da ko namiri koye shine an bil fi'l muqaddar a fi'l muqaddari ya fasa alai dan ya da akabtu a gare cewa wa shuraka ukum da abokan shirkan ku ayla asnamu gumaka fazayyana sai mu ware bainahum tsakaninsu wa bainal mu'mini tsakaninsu da tsakanin mu'minai kama ji ayati kamar yadda ya zo cikin ayar wa mutazu ne yawma ayyuha limujru ya ku kafirai ku ware a yau ku rabu da mu'minai wa qala lahum shuraka'u sai abokan tare nasu kuma ta ce musu ma kuntum iyana ta abu mu da kuka ce kuna bauta mu ba ku mana bauta ba na'am فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى الله فكفى بالله شهيدا وبنجي يا يسمى شهيدا بيننا تكانم وبينكم لتكانمكم in ai in na in mu mu mu kunna mun kasance lagati na masu lagati na masu rabkana ne ibadatukum ga bauta kun ba kuna mana bauta ba
هنالك تبلو كل نفس ما أصلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك أنل فأي ذلك اليوم وأن ذلك اليوم وأن رانا تبلو كل نفس وتري ذات مصيبة كما أسلفت أبنة أيكتاب in an ce tablu kenan in kuma wasu kirata wata kira'a ne bisa aini tatlu min tilawati wato za ta karanta abin da ta ta gabatar na laifuka ai kaddama ta gadar ta gabatar min al'amal na yake warusu sai a mai da su ila Allah zuwa ga ubangiji maulahum ubangijin su alhaquma alhaqi matabbati ai asabiti matabbati a ta'imu madawwani mata nu abin da zan ce yaftaru da suke kirkira waɗanda sai bace anhum daga barin su aminan shirki shine shirka Loman yarzuqukum min as-sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون kullum ka ce masu manyar da uku minan samayi almasil matsari shin wai shin waye da kuke yin shirka to waye ke azurta ku ruwan sama daga girgije wal ardi azurta ku daga kasa din nabati da tsire an manyan ne ku samu shin wai in ce maku waye ya mallaki ji ai da dimanar isma'i dimanar isma'i shine ji ai halaka ya halice ta wala absar ya halice ganne ومن يخرج الحي ثم يكتد ميره من الميت daga matacce wa يخرج الميت يكتد matacce min الحي daga mairai ومن يدبر يدبر الامر ثم ke shirya lamarran bayi ai bayan zake shirya lamarra bayan alkhalqi tsakanin halittu ba sai ya kuno na huwa ai za shi za shi ma shi mai wani aikin Allah shi ne Allah dan ba su da wanda za su fara an ba shi ba to fa kullum ka ce masa afala ta takuna to dan Allah ba ka jin tsoron uba afala ta takuna ba ka jin tsoron ubangiji kun san shi ke yi ba tu nuna ku dawo ku imani فذلكم الله ربكم الحق فما لا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فذلكم الله wannan dai ubangiji da muke gaya muku alfa'al mai aikata alhadi la shayi ga wadannan ayyuka rabbukum shi ne ubangijin ku alhaqu matabbaci kama za ba da alhaqi shin me bayan gaskiya in an ki gaskiya me za a kuma ma illa talalu sai bata kawai istifhamu takririn tambaya ne amma na tabbawa na tabbatarwa ai ne ta ba da bayan gaskiya ba gairu ba ba lai laisa ba da gairu ai bayan gaskiya ba wani abu sai ƙarya kaman a faɗa alhaƙa duk wanda ya kuskure ba gaskiya wa ibadatullahi shine bautar ubangiji waka su dalali sai kama sai fa koma sai sai ya auka cikin bata shine bautar wani Allah fa kai fa taya ne tusrafu da za a juyar da ku alal imani ga imani ma qiyamul ma qiyamul burhani tare da tsayawar hujja kadalika كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك أي كما صرف هؤلاء كما إذا كجوية وأنا عن الإيمان غير إيماني حقت كلمة ربك أنا كلمة أبنجد كتثبت على الذين فسقوا قولة كافرتي ita kalmar nan wani ita ce la'amla an na jahannamu na rantse da girman zaki na sai na cika wuta da halittar ɗan adam ai al'ayata ya zuwa ƙarshen aya au hiya koko kalmar da ubangiji ya ce annahu ka kyale su ai su la nuna ba za su imani ba ta riga an riga an kula kofa ta su kenan قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيد فأنا توفقون
kullum ka ce masu kul ka ce halimin shuraka'ikum shin waɗannan da kuke bauta ma na wani Allah akwai man yabda khalqa wanda yake iya fara halitta da kanshi sun mai idu sannan ya kashe shi ya sake mai da shi da rayuwa kul ka ce Allahu shi dai ubangiji ya bada wal khalqa shi ke faruwa halitta da ta hanyar kagawa sun mai idu sannan in ya kashe ya mai sun mai idu sannan ya mai da shi bayan ya kashe shi ba an ana kai dan lake ne shi ba an na tuka kuna ta ina ake ta yaya ake juyar da ku an ibadati ga bautar ubangiji na gaskiya ma kiyami dalil tare da tsayawan dalili قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي وما لكم كيف تحكمون نعم قل الله قل قل الله قل هل من شركائهم kace daga shin ko akwai daga abokan tarayyar ku wanda kuke bauta ma wannan Allah akwai man yahaji wanda yake iya shirewa ila alhaqi zuwa gaskiya bi nasjil hujaji wato da kafa hujjoji wa khalikal ihtis rinjayi da halittar shari'a ko wani ka ce Allahu ni dai na san ubangiji ya hadi shi ke shiryawa lil haqqi zuwa ga gaskiya afa man ya hadi yanzu wanda yake shiryawa ila lil haqqi zuwa ga gaskiya wa yake zuwa zuwa gaskiya huwa Allah shine Allah shin shi ya fi cancanta a haku shi ya fi cancanta an yi ta ba a bi amma la ya haji ko wanda shi kanshi bai da shiryar ai ba bai shiriwa illa an yi huda sai an shirya shi idan aje shi in an kalli shi daga aka kalli aka juya daga ban shi gabas zai iya koma yamma sai an dauke shi an mai da shi yamma ya aje su kudu zai iya juyawa sai an dauke shi an mai da shi arewa zai iya an mai da shi arewa to shine to yanzu wanda bai iya haka da mai iya yi wane ne ya kamata a bauta ma Allah a haku shi ne ya fi cancanta an yi ta ba abi to istifhamu taqririn wato tambaya ce nan ta tabbatarwa wata ubihin tare da zargi ai al-awwalu na farkon nan a haku shi ne mafi cancanta da abi shine Allah fama lakum me ya same ku ne kaifa takum na yaya kuke yin hukunci da hadal hukuma irin wannan hukunci alfasi da batacce min ittiba'i nabin ma la yahiqu ittiba'u wanda bin sa baya cancanta wa ma yattabi'u akatharuhum illa zanna inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a إن الله عليم بما يفعلون akasaruhun mafi yawan su ma ya tabi ba abin da yake bi sai ibadatul asnami cikin bautar gumaka illa zannan face zato ai su kalladu fi abahu dan sai na ta yi masu sun kwaikwayon iyayensu ne inna zanna shi ko zato la yuzuni shay'an ba wadatar da wani min alhaqi daga gaskiya ai fi mal maqlub cikin abin neman da yake al ilmu sani minu gare shi to ba zai amfani ba. Inna Allah Ubangiji alimun masani ne bima ya faru da dafin da suke aikatawa fa jazi zai saka masa alaihi a kansa.
Wa ma kana hadha al-Qur'an an yuftare min dunillahi ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه
Wa ma kana hadha al-Qur'an bayyuwa wannan Qur'ani an yi tsara a kirkire shi min donin layi na wannan daga wannan daga wannan ubangiji walakin sai dai unzila an saukar da shi ne tasbika dan gaskata allazi bayna yadayhi abinda ya gabace shi da kutubi na littattafai wa tafsilal kitabi da kuma bayyanar da ma kutiba ma kataba Allah abinda Allah ya rubuta shi min al-ahkami na hukunce hukunce wa gairi hada waninta la raiba fi ba ku kanto a cikin Qur'ani cewa min rabbil alamin daga ubangijin talikai ya fito na'am
am yaquluna butare قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم بل بلي أيقولون ينزع افتراه واتو محمد الشيخ القرآن قل فاتوا بسورة مثله to tunda Muhammad ya kirkiri Qur'ani ai shi balarabe ne ko kuma larabawa ne to ku zo da irin Qur'anin irin wanda Muhammad ya zo da shi na kirkiran fil fasaha ta cikin fasaha su daidai a wajen fasaha wal balagatu da balaga ala wajhi al ibtirai kuma ku kirkiro naku wayanna kun arabiyuna ai larabawa ne ku ko kusafa kusaha'u ko masu fasaha ne tibi iri na ku ku kawo naku in kun kasa wad'u ku kira lil i'anati dan taimakawa alayya kan zuwa ga qur'ani ku kira mu nisar duk wanda kuke da iko ku kira min dunin lahi ba Allah ba to ku kira shi ya taimaka muku yan kwanci in kun kasance sadiki na masu gaskiya ayyukan shi kake bi ana cikin cewa qur'ani iftira'u kirkire ne balan ya kadimu ban samu iko ba ala zalika cikin haka qala ta'ala to ubangiji ya ce بل كذبوا بما لم يهيدوا بعلمه ولما يأتيهم تاويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم قال تعالى شو بني يكي تتنى سنكاسا bal bal kazzabu sai sun yi ƙarya da cewa kirkira ne kenan sun yi ƙarya bi malam ya hidu bi ilmihi da abin da su kewaye da sanin su ba ayil qur'ani shine qur'ani walam yatadabbaru ba su lura ba walam yatadabbaru ba kuma su lura da qur'ani ba walam ma ya tin tawiluhu wato abin da yasa ƙarshen ƙaryatawar su ne bai zo masu ba ai akibatu karshen ma fi abin da ke cikin Qur'ani min al-wa'idi na narkon azaba shine bai zo musu ba kazalika takdibi yadda kaga wannan karyatawar kadzaba alladina min qablihim haka wanda suka gabace su ga karyata rusulahum manzannin su banzar su duba ka kai makana akibatu zalimina yaya karshen azzalimai ya kasance bi takdibin rusuli da karyata manzanni ai akhiru amrihim karshen lamarin su min al-halaki shine halaka haka zalika to haka nan ne wani ha'ula za mu halaka waɗannan wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa minhum daga mutanen makka akwai man yu'minu bihi wanda ya imani da qur'ani da ilmin lahi dan sanin ubangiji zalika haka minu daga gare shi wa minhum akwai wanda yake kuma man la yu'minu bihi wanda ba zai imani da qur'ani ba abada har abada وربك وبنجدك عالم شيني مثلي بالمفسدين لما بنتا تهديد لهم صورة واني قريس وإن كذبوك فقل لي أملي ولكم أملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك إن سنكريتك فقل لهم كتمت لي أملي aikina daban ina da aikina daban walakum amalukum kuna da naku aiki daban ai da kullun kowanne yana da jaza'u amalihi sakamakon aikinsa an tumbari una mimma amalu ko masu kubuta ne daga abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malu ni ma mai kubuta ne daga abin da kuke aikatawa to wa hadha wannan mansukun abin shafewa ne da ayatu sai da ayi yaki sai ta koyi ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم أقول لك تكنس من يستمعون إليك وأن يكي سورارو غليك إذا قرأت القرآن إن كانت القرآن أفأنت تسمع السم yanzu kai kana iya ganin ni kaza kana ganin za ka iya ciyar da kurame ai sabahum ya kamanta kafirai da kurbiyin da kurame fi adamin intifai cikin rashin amfani da mayu kula da abin da ake karantawa alaihim gare su walau kanu duk da cewa ma samami ma samami duk da kurencin la ya ake nuna ba sa lura wa minhum man yanzuru ilayya afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun wa minhum akwai daga cikin su man yanzuru ilayka wanda zai zo kura ma ido ita kallanka afa anta tahdil umya kai kana iya raya kana iya shiryar da makafi walau kanu da cewa su la yusuna ba sa gani shafam ya kamanta su da makafi ya ka shafam ya kamanta su ne da makafi ne fi adam al ihtida cikin rashin shiruwa balbari a azamu sun ma su makafi rashin shiruwa fa inna hada ta shani yake la ta'mal absar ai ba idanu ke makancewa ba walakin sai dai ta amal kulubu zuciyoyi ne ke makancewa allafi fi sudur wanda suke cikin kirasa inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimun inna allaha ubangiji la yazlimu an-nasa la ya zalunta mutane da shay'an wani abu walakin an-nasa sai dai mutane anfusahum yazlimuna suke zalunta kawunan su da kansu ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم نحشرهم أرانا تذا متارسوا كأن أي كأنهم سيكتشفوا لم يلبثوا بل سقط ما بقي الدنيا في الدنيا ثم انتهى awul kuburi ko ku cikin kaburbura illa za ta face sa'a ɗaya mina na hari ta dai ta wuni kamar ba su wuce rabin wuni ba a duniya da hauli dan tsoron mara au abin da suka gani ya ta'arafu na bainau da da farko dai za su gane junansu ai ya rufu ba zo ba dan sashin su zai gane sashi idan bu'isu in an ta da su sun mayan kaɗai wata arifu sai ganewa ya yanku lishiddatil ahwali saboda tsananin tsorace tsorace kada hasiran ladina قد kada خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين kada hasiran ladina kazzabu bi liqa'illahi waɗannan da suka karyata daga muwa da Allah sun tafi wato sun ga sun ga gamuwa da Allah bil basu da tashin kiyama sun tafi wa ma kanu basu zama ba mutadina shiryayyu abin shiryawa وإما نرينك بعض الذي نئلهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون wai ma nuriyannaka in mun nuna maka ba'da allazi sashin abin da yake na ido muka yi masa alƙawari bihi da shi min al'azabi na azaba fi hayatika a rayuwarka wa jawabu sharti jawabu sharti mahrufun wato abin shafewa ne ba za ka wannan ma abin nema ne wa au- au- au na tawaffai naka ko muka karbi ranka kabla ta'zibihim kafin azabtar da su to fa ilaina marji'uhum makomar su tana ga Allah ma- gare mu ne makomar su take Allah uban thumma Allah sanan ubangiji shahidun mai tsinkaya ne alama ya faluna kan abin da suke aikatawa min takazibihim na karyatawa su wa kufrihim da kafircewa su fa yu'azibuhum sai musu azaba ashaddal azabi mafi tsananin azaba ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة رسول ولكل أمة من الأمم رسول kowace al'umma daga al'ummomi suna da manzo bai za ja a rasulun idan manzansu ya zo masu ilayhim zuwa gare su fa kazzabu suka karya tashi ko da bainahum sai a yi hukunci tsakanin su bilkis da adalci ai bin fa yu'azzabuna sai a yi musu azaba wa yunjar rasulu a tsirar da manzo wa man saddaqahu da wanda ya gaskata shi wa hum su la yuzlamuna ba a zalunce su ba bi ta'zibihim da yi musu azaba bi ghairi zulmin ba tare da wani laifi ba to fa kadalika haka nan naf'alu da mu yi bi ha'ula'i da waɗannan da ke karyata ka ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wa yaquluna suna cewa mata hadal wa'd wai wannan alƙawari da ake ta mana yi bil azabi cewa za a kawo azaba za a kawo azaba wai yau ta azaba za ta zo ne in kun in kun karance sadiki na masu gaskiya fi cikin zuwa azaba قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا to يستقدمون azaba dai ba ni ke da ita ba ba kuma ni ke zuwa da ita ba kul ka ce masu la amliku li nafsi barran ni ban iya mallakar wani abu wani cuta da zan adfahu da zan iya ije mana ije ma kaina shi wala nab'a ko wani amfani a jilbu da zan jawo ma kaina shi illa ma sha Allah sai yin abinda ubangiji ya so an yi kaddara ni ya kaddata ya kaddata mani shi alayya akansa fa kaifa an yi kaddara ni ya kaddata ni alayya akansa fa kaifa amliku lakum dulal azabi shi wanda bai mallaki amfani ba bai mallaki cuta ba amma bai mallaki jawo amfani ba bai mallaki tura cuta ba to ya zan mallakan maku sauka azaba ba tawa ba ce amma dai ku sani kulle kulle mu- eh, ummatin ajalin kowane mudda tana da lokacin da abin da aka aje mata shi ai muddatun ma'lumatin wato muddatun ma'lumatin mudda sananna la halakin dan halaka su idan ja a ajalun idan lokacin mutuwarsu ya zo fala ya sa'atu nuna ba za a jinkirta masu ba ano daga wannan lokacin sa'atan sa'a guda ano daga wannan lokaci wala ya saka da muna ba kuma za su bukaci gabatuwa ba ai ya taƙaddama su gabatu akan mutuwan alayhi akan mutuwa قل رأيتم إن فيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون wani ka ce ara aikin ku bani labari ina ta kuma azabu wurin azaba Allah ta zo maku bayatan da daddare auna haran ko da rana ma za ya ta ajinu minu ulmuzirmu to kuma me ya rage wato kafirai za su fi da gaugawar zuwansa ai almashirku na kafirai to shi a cikin wannan akwai wadu zahiri dole suna mabayyani mawada al-mudmari a suna koyayye maimakon da aka ce ma za ya ta'ajilu bi ilm mujrimuna sai ya ce ma za ya ta'ajilu minhu wato hum wajen latin istirani jimlar tambayar nan jawabin sharɗi ne ka kauri kamar ka ce idza ataytuka in nazo maka ma za ta udini me za ka bani wal murad bihi abun nabi da shi na at-tahwil tsoratawa ai ma azama mamakin girman masta'jalu abin da suka bi gaugawa zuwansa a summa idza ma waqa'a amantum bi alana wa qad kuntum bi tasta'jilun a summa sanan ne idza ma waqa'a ma waka idan ma waka shin idan abinda abinda kuka yi alkawari ya saukan maku a sannan ne amantum bi za ku imani da Allah awal azabi ko ku azaba inda nuzulihi yayin saukarsa wala hamdatu wa salamna lil inkari tafiri wato ta musulmin jinkiri ne ai fala yuqbalu minkum ba za a karba maku ba wai yuqalu lakum za a ce maku ana ana wai a yanzu ne su nuna za ku imani wa karkuntun kun riga sun kasance ta sa'ajuna kun daɗi neman gawa kun mi gaugawa duk da zuwan azaban nan istizan dan irgili ku kwace mace yaushe ne zuwan azaba to abin da kuka fi gaugawa yau gashi ya zo to wace tuba za ku yi kuma
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا سنة سيما وانت سكي ذالين شيذوقوا كتنتني عذاب الخلد عذاب الدوامة أي الذين والذي ونند تحلدون ذاك دوامة فيه تكنسا هل تجزون با أبند ذا أساكمكو إلا جزاء sai sakamako ga makuntun da abin da kuka kasance ta kasu na kuke aikatawa.
Wa ya tambi'unaka a haka ولي وردي إنه لحق وما أنتم بمعجرين ويستنبئونك سنة بتك لاباري شن أحق هو abin da kake faɗin nan gaskiya ne ai ma wa atana bi abin da kai mana alƙawari da shi min al'azabi na rana azaba wal ba'si da tashin kiyama kul ka ce i i warafi na rantse da ubangiji na innahu abinda ne wanda da aka maka alƙawari din nan la haqqun matabbaci ne wa ma antum bi mu'jizina ku ba masu buwaye ubangiji bane ai bi sai ne ba masu kuce ma al'azaba azaba bane ولو أن لكل نفس ظلمت ما بالأرض لابتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت دعتي wata dukkan ran da ta zalunci tana da shi ne ta kafe tana tana ita ke da matul arda abin da ke cikin kasa jami'an baki ɗaya min al'amwali na dukiyoyin duniya to a san da ta kaga azaba labta da da wallahi da za ta mallaki duniya da abin da ke cikin ta sau da za ta ba da fansa saboda azaban nan da za ta ba da fansa da wannan abin da ta mallaka min azabi na azaba yau mal kiyama ranar kiyama wa sarrun nadamata amma sun boye ta kai shine da na sani ala tarkin imani akan rashin imani da suka yi lamma ra'awul azaba ran da suka ga aso lokacin da suka ga azaba ai akhfa akhfaha ru'asa'uhum wato shugabannin sun koye da na sani a cikin zuciyarsu an ba a fayi daga raunana allazina azallum wanda suka batar da su to sun koye sun yi da na sani amma sun ki nuna mabiyansu da na sani suka yi makafatar ta'ayiri wato dan kai masu dariya dan da sun nuna su abin ai mabiya ne rafi ko ka gani kaga an yi ta biri kenan ko biri da yake ma wani banna to sai nemi maganin yin banna sai aka ba shi labarin cewa ya sha ya tanadi hura mai yaki ya je ya ajiye wurin da suke banna to da babban ya zo ya sha sai ya shu ya kyale ya ji abin da kenan bai ka bai ka da mutai na ji ba mai bi mace ya zo shi ma kurba ya ji abin da take ciki sai ya koma je sai da suka bari har na karshe ya gama kurbawa to da karshe na karshe ya fara ba to sai kama baki da wato don kayi ma kowa don kayi masu dariya tunda kowa ya ji to dan nayi kai kuka nayi kuka sai me to sai suka koyi dan kai masu dariya wa qadiya bainahum an yanke hukunci tsakanin halitta bilkinsu da adalci wa hum la yuzlamuna ba tauye musu sai an wani abu ba ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ala fadaci ka je inna ma fi samawati abin da ke cikin samai wal arzaka sai lillahi duka na Allah ne ala fadaci ka je inna wa'adan lahi alqawlin Allah bil wajib tashi kiyama wal jazai da sakamako haqqun matabbaci ne walakin aktsarum sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna zalika ba su san haka ba هو يهوي ويميت وإليه ترجعون kuma yuhi shi ke rayawa wa yumitu shi ke kashewa wai da ya turja una kuma gare shi ne za a mai da ku bil akhirati al akhira fa ijazi ku ne saka muku da amalikum da ayyukanku يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ya ayyuhan nas ya ku mutanen makka da sauran mutanen duniya kad ja'atkum mau'izatun wa'adi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku ai kitabun littafi fihi malakum a cikin sa akwai abin da zai amfane ku wa alai- akwai bayanin abin da zai amfane ku wa alaikum da bayanin abin da zai cuta muku wa huwa alqur'an shine qur'ani wa shifa'un da waraka ai dawa'un magani lima fi sudur abin da ke cikin kirara min al-aqaid na aqidu al-fasi da tabatatta wa shukuki da kokanto wa hudan sannan kuma shari'a ne min al-balal daga bata wa rahmatur rahama ne lil mu'minin ga wanda masu imani bihi da qur'ani بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون wanda bi fadlillahi saboda falalar ubangiji a yin islami shine musulunci wajen rahmatihi da rahamar sahil qur'ani shine qur'ani to fa bi dalikal fadl saboda wannan falala war rahmatu da rahama falyafrahu fi farin ciki huwa yin farin ciki din nan khairun shi yabi mimma yajma'una akan abin da suke tarawa muna duniya na duniya
قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون wani ka tara a yakin ku bani labari ma anzalallahu abinda Allah ya halitta lakum gare ku min rizqin na arziki wajen alcin sai kuka sanya haraman haram wa halalan halal minu daga arzikin nan kal bahira ta kamar yadda kuka sanya bahira wa sa'iba da sa'iba wal mai titi kuka halatta cin cin muce kul ka ce Allahu shin Allah ne adana lakum ya muku izini bi dalika cikin haka bi tahlili da halatta abinda ya haramta wa tahrimi da haramta abinda ya halatta in ba ce komai ba ka ce la Allah ba shi ya haka ba an balbari tabtaruna kuna da kiran ƙarya ne alallahi ga Allah ai takzibuna kuna yin ƙarya ne bi nisbati dalika da danganta haka ilaihi zuwa ga Allah وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون wa ma zannul ladina yaftaruna ala allahi wai ne yake ga waɗannan ne da suke ƙarya ce suke kirkira alkazaba ƙarya ala allahi ga Allah ai ai sai in zalzalum me ya da tan su bi da ƙaryar nan da suke yi ma Allah ranar tashi yawmal qiyamati ranar kiyama a ya hasibuna suna da tan annahu cewa shi ubangiji la yu'aqibun ba zai musu azaba ba la ba haka nan za a bar su ba inna la ubangiji la zu fadlin mabukin falala ne alal nasi ga mutane bi imhalihim da yi musu jinkiri wal in'ami da yin ni'ima alaihim gare su walakin na ci san sai dai mafi yawan su la yashkuruna ba sa gode ma Allah وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تستفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تكون بذا كثن يا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن تكون لمري وما تتلو بذا كرنت ونابو منه نغشي شأننا aw illahi koko daga Allah min qur'anin na qur'ani anzalahu da Allah ya sauka da shi alayka gare ka wala ta'amaluna to kuma ba za ku yi aiki ba an dawo nan shi ba ubangiji yayi zance da annabi wa ummatahu da al'ummarsa ba za ku aikata min amalin wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan sai mun kasance halarce a gare ku ai ruka ba masu kula da aikin ku idan tafi zo na san da kuka haɗu fihi cikin sa ai aikin nan wa ma ya adubu an rattaka misƙali min misƙali zarratin kwatan kwacin awan zarra to ba zai koyi ba an rattaka daga ubangijinka wa fil ardi a ƙasa yake wala tisma ya ko a sama wala asgaran min zalika ko ma abin da bai kai girman kwaya zarra ba to yana da sanin ubangiji wala akbar ko ko abin da yafi komi girma shine al'arshi al'arshi to yana ga yana ga sanin ubangiji illa face waɗannan abubuwan da mafi su da mafi girmansu face fi kitabin suna cikin littafi mubinin mabayyani huwan lawul mahfuz shine lawul mahfuz ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala na'am inna awliya allahi waliyan allah la khawfun alaihim ba tsoro gare su خمسوا ولا يهبن الغلاس مكين سكيو في الآخرة على آخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون با ولا بني ولي با خمسوا الذين آمنوا وأن سكي إيماني دا الله وكانوا كما سكزن يتقون الله سنة جن قرآن الله بامتثال بامتثال أمره دبن أمر ننسى ونهيه دا هننسى to wannan in kana yin su to yanzu nan kana zama waliyin Allah duk abin da Allah ya ce a yi ka yi duk abin da Allah ya ce a bari ka bari kuma ka zama mai tsoron Allah da duk wani sako ya bujiro ma sai ka tuna kana faɗa da Allah to da kai haka yanzu nan wulaya ta samu a gare ka abin da duka ce kana so Allah ya ma sai ka yi da ka ma darka a zuciyarka to sai ga Allah ya abu ya ka take nan لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ba wani abu ake karantawa a zama wali ba ka ji iyaka kenan in ka rike wannan to ka tabbata wilaya tana tare da kai da ka saki wannan to ka zama makiyin Allah to shi kuma makiyin Allah fada ke tsakanin da Allah to don haka a kiyaye lahumul bushra waliyai suna da farin ciki fil hayati dunya a rayuwar duniya fusirat an fasara farin cikin nan fi hadisin a wani hadisin da sahahahu al-hakimu hakimu ya inganta wannan hadisi bin ru'yas salihati shine mafarki mai kyau yaraha da zai ganta yarahar rajulu da mutum zai ganta da kanshi aw suralahu ko kuma a ganan masa sannan wasil akhirati al-akhirah أي الجنة أشكال الجنة والثواب وفي الآخرة الآخرة تسلم الجنة الجنة والثواب للهذا وهكذا تثبت لا تبديل لكلمات الله با مسنياوا بكلمون أبنجي أي لا خلفة با ساباني لمواعيده قال قولنسا ذلك المذكور وانا أمن أنبتو هو الواتو أتيك هذا مولي ba tsoro a gare ka ranar tashi kiyama aljanna ta tabbata a gare ka wal fawzul azim shine rabo mai girma Allah ya bamu
wala yuhzinka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul alim wala yuhzinka qawluhum kada zancan su ya bata maka rai laka gare ka cewa wai lasta mursalan kai ba manzo bane wa gairuhu kuma da wani wannan da suka faɗa in innal izzata ai girma ai alquwwata karfi lillahi na Allah ne jami'an baki da huwa samiu shi mai ji shi mai ji ne da kauli ga fada alalim masani ne bilfili da aiki fayujazihim zai saka musu akan abin da suka yi wayan su suka kai kuma ya taimake ka ala inna lillahi man fis samawati wa man fil وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ala ku ji da kyau inna lillahi man fi samati duk wanda ke cikin samai na Allah ne wa man fil ardi wanda duk ke cikin kasa na Allah ne abidan bayan sa ne wa mulkan mulkin sa ne wa halkan halittar su duka kayan halkan da halittar su duka na Allah ne wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi waɗanda suke bauta ma wani Allah ba sa bauta masu ai wani Allah a suna ba su bauta na wama ya tabi unan lazina ya du'una min dunin layi abinda waɗanda suke bauta mawa na wani Allah a sunaman gumaka suraka'a wato cewa abokan tarayya ne da hugare ta Allah sunam ba su bauta masa ba ba su bauta ma abinda suke bauta mawa na wani Allah ba a sunaman gumaka suraka'a a matsayin matsayin abokan tarayya lahu ga Allah to ba su bauta masa Allah hakikati cewa lalle da gaske sun tabbata abinda suke bauta mawa dinnan shine Allah ba to ba su bauta musu ba to ta'ala an zalika ubangiji ya girma daga abokin tarayya in ai ma yake bi una ba abinda suke bi bi zalika cikin haka illa zanna fati da to ai zannun wato zannun batan su an na cewa ita alihatun alloli ne tasbau za ta ceto lahum gare su wa in ai ma hum basu zama illa ya halsu na ƙarya kawai suke yi bi zalika cikin haka sun san ba su ne Allah ba والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل سيني وند يسنيا مكو دري لتسكنوا دان كفوسا فيه الشمسا والنهار يسنيا مكو ولي مبصرا ما يغني وإسناد الإبصار dingina gani ilai ga wani majazin majazi ne ba wai an tabbatar shi ke ganin ba da annahu dan shi ta ne da yake yubtaru ana gani ne fi a cikin wuni to sai aka danganta mai ganin inna la ayatin sanine ayoyi da lalatin masu shiryawa alawa daniya fi ta'ala da zaka dai tuwansa ubangi madaukaki da ya tabbata fi zalika cikin haka amma da ƙaumin ga mutanen da yake yasu ma'una suke ji sama ta da furin ji na lura wacce adin da wa'azantuwa.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا سنتي أي اليهود يهودا والنصارى النصارى ومن زعم da wanda ya raya annal malaikata malaiku banatun lahi ayan Allah ne mata to sun ce ittakhadha Allah walada Allah ya rikida qala ta'ala la mutu ubangiji ya ce musu subhana sarki ya tabbata ga ubangiji annal walada ga rikonta ko gani ku fatan shi mawadaci ne an kullu ahadin daga kowaye wa inna ma ya tulubul walada ai iyaka dai mai neman yaro ya mai neman ɗa manya ta ji ne wanda yake da bukatuwa zuwa gare su ne ba Allah bai da bukatu ta da haka ya zai rikida lahu ma tun samawati ba ma ɗa ba abin da ke cikin sammai duka nashi ne wa ma tun arza abin da ke cikin ƙasai duka nashi ne mulkan bayin mulkin sa ne wa halkan halittar sa ne wa abidan bayin sa ne in ai ma inda ku abin da ke gare ku ba abin da ke gare ku in ma inda min sultani ba ku da wani hujja da hada da faɗin haka allazi ta kuluna wani kuke faɗarsa a ta kuluna to tunda ba ku da hujja kwa fice kwa faɗa ma Allah ma la ta kwa faɗi ma la ta alamuna abinda ba ku sani ba lillahi ga Allah istibhamu tawbihin wato wannan tambaya ne na faɗa na wato nazari قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل كتي إن الذين يفترون على الله الكذب كاظم وكاغا ما سينكا ما الله كريا دين نبي نسبة الوليد ددنغان تدا إليه زوا غريسي لا يفلحون بذاتي أرزكي با
متاع قليل ثم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون lahun mata'un kalilin iyaka suna da wani jin daɗi ne ɗan kaɗan fi duniya a duniya ya tamata una biyu da za su rika jin daɗi da shi muddata hayatin iyakar rayuwarsu sun mamari da umarnu sannan makomansu ilaina zuwa mu gare mu ne filmauti da mutuwa sun manurikum sannan mu ɗanɗana masa al'azabar shari da azaba mai tsanani ba da limauti bayan mutuwa bima kanu saboda abin da zai kasance ya kasance suke kafirce mawa.
Thank you.